إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallon mu da saurare barkanmu da yau barkanmu da sake saduwa da ku a yau yau muna juma'a 28 ga wata na hudu hijira ta manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara ta 1443 yayi daidai da uku ga wata na sha biyu miladiya ta isa alaihi musallam shekara ta 2021 yan uwa idan ban manta ba satin da ya gabata malam ya yi muna karatu kan alatul gharb to yau za mu tashi sabon karatu insha Allah ta'ala za a tashi kan wasa'ilu duhutat a karmakan lahu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلaikum salam wa rahmatullahi wa ‘yan uwa musulmi muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala tare da jinjinawa ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da sahabbansa da kuma wanda ya fi su akan tafarki na gari har zuwa ranar ƙarshe. To, eh, kamar yadda muka sani duk ran karfe tara zuwa goma muna zuwa a nan gidan rediyo da TV na Bonfere da nan ke, ke garin Niyami a Nijar kenan. Muna gabatar da wato nasiha ko mustalahat da muke tattaunawa a kansu ko ba haka ba. to kamar haka ne yau Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko mun samu zuwa in ba lokacin hutu da muke dakatar da karatu ba.
na'am To, eh, yau insha Allahu ta'ala mun zo ne da sabon maudu'i kamar yadda Malam Isa ya bayani tun da wancan sati mun tattauna akan alatul gharb.
na'am To kuma maudu'an da suke gaban mu suna da yawa Gaskiya.
kuma an dan samu ko ne maudu'i muna son a dan ce wani abu gurgurdan iko da kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya hore mu na ilmi.
na'am A yau muna son mu yi bayani akan wato wani sabon maudu'i wanda shi da wanda zai zo gaban sa tana yawa suna kusa da juna.
na'am Amma saboda akwai inda suka bambanta insha Allahu ta'ala muke son duka mu haɗa su.
ahala su na'am wanga maudu'i sunansa wasa'ilu dugutat na'am to don haka eh, abu na farko dai muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Amin.
kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya Amin.
muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya amin maudu'i na yau wato eh, kamar yadda yake unwaninsa wasa'ilu duhutat na'am to na farko muna son musammi ake nufi da wasa'ilu duhutat na'am kenan ta'rif na biyu muna son musan anwa na wasa'il ad-duhutat Na'am.
al-anwa na'am ina fata an fahimce ni na'am to abu na gaba sai mu zo akan wato al-majalat to al-majalat ta ina ne wanga maudu'in yake shiga a fagen rayuwa to ina fata an fahimci ni ko almahal don wasu malamai suna kiransa almahal to abu na gaba za mu zo zuwa ga mu ga al'asbab na wannan wasa'ilu duhutat na'am sannan a ƙarshe za mu zo mu ga al'ahdaf min hadihi alwasa'il na'am to don haka wannan shu dai ne ina ganin doktoci guda biyar ne in ban ban manta ba dai ga sunan eh, su ne muke so mu tattauna akan su da izinin Allah subhanahu wataala na'am kalima ta wasa'il jam'i ne na wasila in an ce wasila da sinun shine wato hanya hanyar da ake bi in an ce hanya ba dole ba sai hanya wadda muke gani akwai hanya wadda ake gani wadda ake hawa a tafi akanta na'am ko ba haka ba na'am akwai kuma hanya wadda ba a gani wato salo wanda za a bi don cimma wani buri na'am ina fata ana fahimta ta to madalla to wasila kenan tana nufin hanya ita ake kira zari'a da zalun zari'a da wasila hanya ad-dughutat wato jam'i ne na daghat shine wato abinda ake kira dannawa ko kuma malam Bahaushe na kiran tirsasawa na'am ko cilastawa ko tankwarawa wato ya samo asali ne da- daga dogata ya dogatu dogatan dogata shine ya danna ya tursasa ya dogatu yana tursasawa sai a ce idgat ka danna ina fata an fahimci ni na'am to wannan dogatan kin nan sai mun ka ce dugutat jam'i ne wanda a can cikin mal- yaren larabci malamai sun yi sabani akan shi tunda masdar ne ad-daghtatu shine wato suna shi yasa ana cewa daghta ayi ma ghainun sukuni kuma ana mata fata a ce daghata amma malaman lugha sun yi ta yi akan sukunin ta duk da yake wancan ba a ce kuskure na ba to kaga shi wannan suna ne don an kara mishi alif wallama an ce daghatat babu matsala ana karatun irin wannan kamar cikin rashin lafiya ma abin da ake cewa duhutatu dam bugawar jini jini hauhawar jini a ilimin likitanci to amma wanga duhutat jam'i ne na ad-daghtu to malaman yaren larabci sun yi sabani na taɓa magana kan wannan shin masdar ana jam'in sa ko ba a jam'in sa wadansu malaman lugha sun tafi cewa ba a yin jam'in sa wadansu malaman lugha sun ce ana yin jam'in sa kuma za- waɗanda sun ce ana jam'in sa zancen su yafi zama mafi inganci na'am to menene dalili saboda alqur'ani ya zo da shi a cikin suratul ahzab Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata zununa billahi zununa Na'am.
kaga zununan jam'i ne na adhannu zanna yadhunnu dhannan kuna yi ma Allah zato kal- kala daban-daban to kaga saboda ya zo cikin alqur'ani kuma saboda buƙatuwa domin yanzu alima ya'lamu ilman ilman shine ilmi kuma shine masdar to muna da ilimin kaza muna da ilimin kaza muna da ilimin kaza kaga in mun ce ulum saboda hankalta mu cewa muna da ilimi daban-daban daban in mun ce ba a yin masdar ba a yin jam'in shi to ya zamu yi da sauran ilimin bukka kaga dole akwai buƙatuwa Na'am.
sai dai sai ya zamanto wanga duhutat ya saba ma wani jam'i wanda zai zuwa akan al'alif watta domin mi domin in mun ka ce yanzu misali kharaja yakhruju ko kuma misali akhraja yukhriju ikhrajan sai mu ce ikhrajat to kaga ikhrajat wanga jam'i ne wanda yayi kama da jam'u muannathus salim domin an ƙara alif watta shi ko wanga duhut wato yayi kama ne da jam'u taksir domin an canza masa wasali ina fata an fahimci ni Eh, wannan a fagen wato eh, yaren larabci kenan eh, ni yi bayanin wannan kalima wasa'ilu dughutat hanyoyin da ake bi na tursasawa ko a tursasa mutum daya ko a tursasa al'umma ko a tursasa wata ƙasa wannan shi suke kira da yaren faransanci don saboda masu kallinmu da abin nan akwai yan boko da sauran ɗalibai ana kiransu les moyens de pression moyen de pression hanyoyin da za a bi dan a danna ka a tirsasa ka a sa ka tilas sai ka yi wani abu su kaga wannan abu ne wanda ke da muhimmanci sanin sa a rayuwa da english suna kiransa pressure way pressure way p r e s s u r e pressure way ko pressure ways parce que za a ƙara s hanyoyin da ake bi don saboda a tilasta dan adam ko a tirsasa shi ya yi wani abu to wannan shine a gurguje ma'anar wannan kalma a yaran- a yaren larabci sannan kuma da kuma eh, abin da take nufi da yaren turanci saboda akwai masu yin bincike a da english da faransanci ko wanda suke sauraren mu ba a wuri guda suke ba na biyu sai mu zo zuwa ga nuktan mu ta biyu ita ce al'anwa me ake nufi da al'anwa shine ana nufin nau'uka idan muka tashi akwai nau'uka daban-daban amma za mu kasa su gida biyu Na'am.
al'anwa al-hissiyya da al'anwa al-ma'nawiyya na'am al'anwa'ul hissiya ana nufin hanyoyi da matakan da ake bi waɗanda ana ganin su don tirsasa ɗan adam na'am ina fata ana fahimta ta misali sanda na'am da yawan mutane suna iya cewa wi in sun kaga sanda na'am wi in sun kaga kulki to wi in sun kaga bindiga wi in sun kaga sharje kwamba ko ba haka ba ko igwa wi in sun kaga makamai jirage to wannan kaga wasa'il ne na cilastar da dan adam ina fata an fahimce ni ya yadda da abu amma ta fuskar wato ababe ne wato hissiya ana ganin su akwai wasa'il ma'anawiyya shine mutumin da ya fika wato kwarewa cikin ilmi sai shi ɗauko wani abu sai shi hada da wani abu an gane ko sai shi ɗauko wata shubuha ya rinka yawan maimaita ta ko ta fuskar kafafen yada labarai ko ta fuskar karantarwa ya ƙara cilastarwa ya karantar da kai wannan abin har sai ka kiya sai ka yi imani da shi a ƙarshe to kaga wannan ma'anawiya ce domin fikira ce ide ce ake son a isar cikin zuciyarka sai ka yadda da ita a tarsasa ka a kama kawo wasu dalilai na ƙarya waɗanda dole sai ka yadda da wannan abin to wannan wasa'il ne ma'anawiya wasa'ilu duhut al-ma'anawiya an gane ko kenan a canza maka ra'ayi a canza maka ra'ayi a canza maka tunani a canza maka aƙida to hanyoyi biyu ake amfani da su ko waɗanda ake gani ko waɗanda ba a gani ina fata ana fahimta ta to yanzu sai mu shiga cikin wasa'ilud dughut alhissiya da kuma wato alma'nawiyya mahalluha dan nan nan na bayanin shiki mai yawa in mun ka zo mahalluha akwai wasa'ilud dughut wato addiniya to akwai hanyoyin da ake bi na tirsasa mutane ta fuskar addini an gane ko an gane ko ta fuskar addini a yi amfani da addini don a tursasa waɗansu mutane sai sun yarda da wani abu wanda addini bai bukatar cilasta suwa shi addini na bukatar yarda na'am ka yarda da abu ka yi imani da shi na'am to amma yanzu za a yi amfani da waɗansu addinai waɗanda ba na gaskiya ba na'am don a tilastar da waɗansu al'ummomi su yarda da waɗansu bukatoci na'am yanzu misali dan baka misali na farko yanzu muna da aƙidu daban-daban waɗanda ba na gaskiya ba yanzu kaga munan Nijar za a ce 99% musulmi musulmi muke ko ba haka ba No.
kenan waɗanda a addinin arnanci da wanda ba ba addinin musulunci ba Mhm.
dukkan suna da haɗi a basu nawa guda guda to amma yanzu ta fuskar wannan ɗai bisa ɗari ɗin na'am za a tilastar da mu sai mun yadda da abin da waɗancan 'yan kaɗan suke so saboda za a zo muna da cewa su suna da haƙƙi mu muna da haƙƙi ko ba haka nan bane No.
wannan mun yarda da shi ko Mm.
tunda su suna da haƙƙi ƙasa ta mu ce mu duka gaba ɗaya to amma an ka te wajen rabon ma'aikatu in an ka te wajen rabon arziki in an ka te wajen rabon wasu abubuwa da suka shafi ƙasa marmakon a ba su tis- a ba su ɗaya mu ko ba mu nawa 99 to su sai a ba su saba'in muku sai a ba mu talatin wannan ta fuskar su an zo an ce addini mun yarda kowa na da haƙƙi amma ta fuskar ba da rabo sai a tilasta a fifita su akan mu bayan ko mu muka fi yawa kaga an yi amfani da addini an tursasa mutane su yadda da abin da ba shi bane Mm.
abu na biyu maida ƙungiyoyi na addini kamar ƙungiyoyi na siyasa ita kungiya ta addini ba tana matsayin siyasa bane ina fata ana fahimta ta domin mi domin ita kungiya ta addini ta zo ne ta kare mi addini yace to ita ko kungiya ta siyasa an kafa ta ne don manufofi wanda sun kafa wannan siyasa ko partin sun san su sun kasan dalilan da yasa suka aza partikin su ko babu zuwa mai mutane hukunci eh, akan akan abin su ko No.
to amma dai addini kungiya ta addini in dai an azata don Allah ba duniya ake nema da ita ba shine a kare manufofin addini to amma yanzu da an ka fahimci waɗannan ƙungiyoyin addinin suna barazana ga cimma waɗansu manufofi da waɗanda suke so to sai aka maida su matsayin majorite da minorite za ka iske wata ƙungiya ƙarshen ta mutum guda na a cikinta bisa fefa to shi kenan ya buɗe ƙungiyar shi da suna addini bai da wani sekretar shi a sekretar shi a trezorin shi a komi na'am kuma matsayin kungiya ta addini shiki kana fahimta ta Na'am.
to sai a yi amfani da waɗannan kungiyoyin ina fata an fahimce ni sai a ce to ai kungiyoyi ɗari sun ce sun yarda kungiya bakwai ko takwas ko goma ba su yarda ba su yarda ba to kaga an maida addini majority da minority don a tursasa mutane su yi amfani da abin da ba shi suka yi imani da shi ba Mm.
wanda hanya ce ake bi don dubara tun da yanzu misali a kaddarta mutum guda ɗai a bisa gaskiya duk duniya na'am duk duniya ta ce yanzu misali mutum guda ce Allah ɗai ne na'am sai an ka samu duk mutanen duniya sun da sun ce muna da 7 miliyar de voisin kamar da suke hudu mutum miliyar bakwai bisa durin kasa ko mu taima fiye da haka Allah ɗai san iyaka su na'am to sai an ka samu duk duniya banda mutumin ga guda ta ce to Allah ba guda bane ko Allah ba ɗai bane wa za a bi mutum guda mutum guda to amma yanzu idan aka yi amfani da kungiyoyin da suka fi yawa sun ce sun yarda sauran ba su yadda ba to yanzu ya za mu yi sai mu kauce ma abin da addini ya ce saboda ƙungiya ɗari sun yarda da abin da an ka faɗa ƙungiya goma ne abu su yarda ba ko ko ya za a yi addini za a bi ko ko majorite ta ƙungiyoyi za a bi kaga watan wata hanya ce aka bi saboda tursasa kasashen musu yarda da abubuwan da musu yarda da shi ba addinin ci hanya ce ta yakar addini a fakaice kai kana son kai ma addini aiki amma yanzu ana son a yi amfani da rashin yawan kungiyoyinka don a cutar da addini wannan hanya ce wadda ake bi diniyan nake maka zance nan a addinance na nake maka zance daga cikin hanyoyin da ake bi na tursasa musu mun yarda da abubuwan da musu yarda ba shine ana amfani da mutanen da ba su kishin addini na farko yanzu zamanin media kaga muna da internet muna da tele muna da radio to sai aka samu da yawa daga cikin masu son su halarta ko su gabatar da karatuttuka a irin waɗannan wuraren galibinsu waɗansu ba su nuna ba ko ba haka ba akwai kuma waɗanda sun yi karatu amma su kuma karatun nasu ba don a tsaya ma addini na ba kaga akwai almuta'alimun san kuma akwai almutamalliqun almutamalliqun masu fadanci da ilimin su don samu cin motar bukata a duniya fadanci ko a service service fadanci ko a gidajen siyasa fadanci ko a fada fada na masu mulki ko ba haka ba almutamalliqun daga at-tamalluq ne al-imlaq kalma ta imlaq tana nufin talauci to at-tamalluq mutumin da ya kallafa maka shi talauci ta yawa ma yana da halin amma sai kallafa maka shi domin tafa'ala tana nufin kallafa ya kallafa maka mishi abu ina fata an fahimci ni to yanzu in muka zo ta fuskar waɗannan mutanen sai ka iske yanzu da kuma sabin tsare-tsare da aka kawo na wayayyin malamai a doktor kana fahimta ta a'a ba doktor za a diba ba shin menene addini ya ce saboda doktor akwai doktor kin da a jami'a ɗaya karatu wani doktor filozofi ya karanto ƙarshen larabawa da larabci ya karanto filozofi bai ma karanto addini kwata-kwata ba to sai ya dawo to sai ana son yayi magana da sunan addinin musulunci akwai doktor kin da karanto aqida akwai doktor kin da ya karanto falsafa da larabci akwai wanda ya karanto geography da larabci akwai wanda ya karanto histoire da larabci akwai wanda ya karanto duk ba ya bambanta su akwai wanda ma doktor ne cikin ilimin addinin musulunci amma bai iya larabci ba islamology ya karanto islamology a sorbonne ko ya karanto islamology a sauran jami'o'i da ke kasashen turawa ko wanda ya karanto su da english professor ne in islamic study to yanzu waɗanga sai ana son a tattara su ba muna inkarin amfanin doktora ba ne a'a za ka iske wani malami ya yi karatu a wajen malamai na gida a halakat tunda ko saudiya akwai halakat masallacin madina masallacin maka ai halakat ne ake yi ana karatu to ba wannan muke inkari ba za ka iske babban malami wanda ya haɗa doktora ɗin kuma ya haɗa wannan amma mutumin da za a ce yanzu dole sai wanda ke karatu gidan tele ko sai wanda ke karatu gidan rediyo ko sai wanda at the sit a internet ko ko sai wanda yiwu jami'a ya samo doktora shi kadai ne zai magana da sunan addini don saboda su ne wayayi to ai cikin malamai ma waɗanda ba su je a jami'o'i ba akwai wayayyun malamai kuma malamai abinda ake so hukunci na addini a ba da hujja don haka ba ruwanmu da sai kana da doktora ba ruwanmu da sai an san ka cikin radio gidan ko gidan tele ba ruwanmu da kaza in an zo za a tattauna akan matsala ta addini shine a kawo dalilai a duba a gani wanne ne dalilin sai fi dacewa to amma yanzu saboda ana son a yi doct sai ana son duka saboda mafi yawancin malamai kaga musamman manya-manyan malamai ba su cika son a ce sun zo gidan tv ko gidan rediyo ba in ba inda suke darasi ba ake zuwa aka ɗauka kamar masallaci ko a gidajensu sai ka iske galibi malami bai damu da sai ya zo gidan tv ko gidan rediyo ba to da ya zama to mafi yawancin masu saututtukan da ke yaɗuwa waɗancan ne to sai ana son da su za a amfani a ce ga matsayin musulunci wanda bai iya karanta aya da kyau ba bai iya karanta hadisi da kyau ba bai san ka'idodin usulul fiqh ba yadda ake fiddo hukunci a cikin Qur'ani mai girma da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wanda bai san ka'idodin hadisi ba yadda ake tace hadisin da ya inganta da wanda bai inganta ba wanda bai san ka'idodin usulul tafsir ba yadda ake gane tace maganganu na magabata da kuma maganganu na tafsiri a gane wadda ta inganta ba ta inganta ba wanda bai san ka'idodin larabci da kyau ba yadda ake sarrafa shi ilimin larabcin da larabcin kansa to shi ne za a cewa wannan ita ce matsayin musulmi saboda mi saboda tilasta muna ake son a yi tun da an ka ce wancan ya ce kaza wancan ya ce kaza kamar mutane mutum goma na mutum goma tara na kuwa guda ya shiru sai a ce a to waɗannan tara masu kuwa su wanda gaskiya da kuwa za a ce nasara to kaga wannan hanya ce ta cilastar da mu sai mun yarda da abin da ya saba ma addinin mu saboda mi saboda ba a amfani da yawan waɗanda suka faɗi magana ba a amfani da abin da suka mallaka na dukiya ba a amfani da launinsu ba a amfani da shekarunsu ba a amfani da waye ɗarme musu gindi a abin da ake amfani menene na siyaci na'am saboda da kuɗi na ga sawar a ce mutum ya gane addini ko kuma ana da kuɗi ke sa a ɗauki ra'ayin mutum da ya kamata mu ajiye ra'ayin mu yi aiki da na kafirai don sun fi mu dukiya Na'am.
da mota ce ke sawar ra'ayi ya zamanto daidai kafiran sun fi mu hawan motoci Gaskiya.
da sutura ce kawai ke sawar ra'ayin mutum ya zamanto daidai da na addini da kafiran sun fi mu sutura Na'am.
duk abin da ake magana dai a fagen rayuwa galibi ai su su ne gaban mu ko to ya to mu ajiye mu yi aiki da nasu mana a shi ilimi dole za a tsari a tattauna akan mas'ala a ilimance to wannan hanyoyi ne a addinance na biyu don cilastar da mutane su ah, eh, abin da ake amfani da su da suna addini don cilastar da mutane su yarda da wani abu wanda addini bai yarda da shi ba yana da kyau mutane su fahimci wannan da kyau Allah kai muna tsari Amin, amin.
isa mu je saboda lokacin namu ba yawa ne da shi ba sai fage na wato wasailu duhut an gane ko Na'am.
wato abin nan eh, as-siyasiyya Na'am.
ta fuskar siyasa To.
ta fuskar siyasa Na'am.
wannan wuri ana biyowa ta hanyoyi da dama don saboda cilastar da al'ummomi su yarda da abin da ba su yi imani da shi ba Na'am.
saboda mi wannan kuma yana da fu- ya- ya- harshe biyu To.
ko harshe biyu na farko harshe na cikin gida saboda kuma harshe na waje ka san ita qadiyya in ana son a yi karatunta da kyau a karance ta qadiman wa hadisan To.
tun can asalin ta daya take da yanzu dan a kalli gaba hissiyan wa ma'anawiyan dalili ko abu wanda ake gani da wanda ba a gani Na'am.
dakhiliyan wa kharijiyan cikin gida da waje Na'am.
to ita siyasa ta cikin gida tana da nata salo kuma siyasa ta waje tana da nata salo kuma dukkan su musulunci yayi bayanin yadda siyasa ta gida take tafiya da yadda siyasa ta waje take tafiya mun taɓa bayanin wannan Na'am.
to almuhimmi wannan ba shine mu ba amma mu dauko ya ake yi a tilastar da al'ummomi su yarda da wani abu ta fuskar siyasa shine za a yi amfani da la majority kullum ina gaya maka Mm.
yanzu kaga a siyasanci ana nan akwai dokoki waɗanda al'ummominmu sun ƙi yarda da su sun saba ma addininsu sun saba ma wayewarsu sun saba ma al'adarsu ko ba haka ba Na'am.
to amma yanzu ala tilas ana nan ana bin waɗanne hanyoyi ne za a bi don a tilastar da al'ummomin duniya su yarda da abin da su waɗancan suke so na farko wannan da ni gaya maka al'aglabiyya wal aqalliyya Mm.
yanzu abin da ake so duk dokar da za a kawo abin da ɗaya ake bukata a kai ta mi majalisa Na'am.
idan majalisa ta samu ta hannu to magana ta ƙari wannan kuma ba wai kasashen mu ɗaya ba mm har da su kasashen su turai ɗin yanzu in ka dibi addinin kiristanci bai yarda ƙato shi arme ƙato ba
To.
addinin kiristanci bai yarda mace ta aure mace ba
Na'am.
to amma yanzu a dokokin turai kuma waɗanda abubuwan duk gasu sun tabbata ta ina sun kabi sun ka wuce la majority Na'am.
majority ta yarda ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace wasila ce ta dokt kenan tun da majority ta yarda a mai da addini gehe kaga yadda sun kai sun mai da addini su gehe Na'am.
to haka suka son kuma majority kukin ku in ta yarda ƙato shi armi ƙato mace ta armi mace hanya ce shi kenan sai a ce to an an mai da abin doka duk wanda ya saba mishi ya saba ma doka ta ƙasa duk wanda ya ce bai yarda da wannan ba ya kamata a ɗaure shi ko a kashe shi ko a kore shi domin ya saba ma dokar ƙasa da ta yarda da cewa abinda majority ta yarda da shi to shi da aharat Amin.
wasa'ilu dokt kenan hanya ce ta abi ku sai an tursa duk wata doka da ka sani a yanzu ba mu yarda da ita ba billahi allazi ta fuskar majority da minority na rantse da Allah da ya halice ni kamar yadda ni imani ina mutuwa ta waɗannan hanyoyin da ake son aka waɗannan abubuwa saboda yanzu suna jin tsoro sun san har yanzu akwai waɗanda suke tsaye suna bin waɗannan abubuwan kuma matsalar da ake fama da ita ɗalibai suna ta karatu a jami'o'i daban-daban daban-daban kuma ana samun haɗin kai tsakanin ɗaliban da sun kai karatu a jami'o'i na musulunci da ɗaliban da sun kai karatu a jami'o'i na turancin na duniya da waɗanda ma suke waje kuma intanet tana taimakawa ana samun labarai da gaugawa to amma duk da wannan suna bin minority da majority yadda za a yi ya zamanto fatin da zai mulki da kuma majority ko da ma fatin bai da majority sai a yi amfani da kudade waɗanda za a zuba mahaukata makudan kudade waɗanda su 'yan asamblikin za su yadda da waɗannan dokokin idan suka samu su hannu daga nan wanda duk ya fito ce bai da wannan doka ba ya san makoma ta yi ko kisa ko kora ko ɗauri wannan wasa'ilu dokta ne sun jarraba ba su ji daɗi ba amma suna nan suna bin hanyoyin da za a bi akwai mu'assasatul alamiyya manya-manyan institute na duniya masu karatun kasashen afirka da kasashen musulmi ka karanta al-istishraq littattafai da dama orientalism occidentalism an faransai orientalism an anglais waɗannan khubara yanzu ma da suka ga sunan ya fara samun matsala tunda malamai sun yi bayanin shi yanzu an yi mai shanjan suna to a ya canza zani sunansu al-khubara subhanallah khabir a sharq al-awsat al-khabiru shine expert parce que sun ji sunan orientalism malamai sun bata shi occidentalism an bata shi to sun maida shi khabir l'expert masani kwararre saboda mustashrikin sun ji malamai sun biyo su ta nan yanzu an canza hanya da haka ai hattara Mm.
kuma khabir kaga ya zo cikin alqur'ani sai daga cikin wa- wa- sunan Allah ne wala yunabbi'uka mithlu khabir ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir yanzu kaga yanzu an canza zani an dauko abin da cikin qur'ani kuma an canza zani mutane sukan makan su to wannan kenan siyasiyan ne yake maka zanci Na'am.
siyasiyan kinnan kasashen su su yanzu wa junan su suna da abin da ake kira at-tahalufat sun yi coalition coalition waɗannan coalition kin shine dan ai muku tasiri a siyasance domin idan ka bata da ɗaya daga cikin kasashen da ke cikin wannan coalition kin kamar ka bata ne da dukkan kasashen gaba ɗaya kenan yanzu zubarar da suke yi in ka bata da ƙasa ɗai ta union european ka bata ne da union european gaba ɗaya Mm.
sannan ka bata ne da america gaba ɗaya don ita ce ke tare da union european Mm.
idan kuma ka bata misali da rasha for example to ka bata da ƙasa mai duruwa da veto wadda duk abin da kake so a majalisar ɗinkin duniya da fme suna iya bata shi idan ka bata da china ka bata da ƙasa mai duruwa da veto idan kana tare da america da europe baka tare da china baka tare da rasha
Mm.
kana fahimta ta Wow.
saboda mi saboda a sa makiri shi yasa duk yadda ka yi sai dai ka koma koten shana ko rasha ina fata an fitini Wow.
ko ka dawo koten america da kuma union european
to dole sai haka to yanzu dole haka na waɗansu suke samun 'yan mafita in kana tare da waɗanga ka gaza ka cin wuya sai ka tuma ka koma can in kana tare da waɗanga sai ka tuma ka koma waɗancan domin mi domin bai yiwuwa inda ta shi maka dama ne za ka yi to wannan wasa'ilu duhutu siyasiya kenan za a bi ta wannan fuskokin yanzu duk manya-manyan kasashen duniya suna da nasu tsari na siyasa sun rige sun tattare in ka ce baka yadda ba to sai a je a kukkulle duk wasu kofofi a duniya inda za ka tafiyar da ayyuka ko ka yi demiso ne ka ba wani ya zo shi ma in yayi irin naka sai dai shi demiso ne ko ko ka bi
kenan kullum dai ana cikin wahala noman jiya na go- abin ga noman eh, eh, abin da na- na noman goji ana gidan jiya noman goji to ala ayyati hal wannan na bada misali ne wato ta fuskar a siyasa kuma wannan ba yau ne aka fara shi ba ba yau aka fara ba lokacin da addinin musulunci ya bayyana a makka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ko na'am yana tare da eh, sahabbansa aka samu matsala tun da makka babu karfi karshe dai ya ce su yi hijira su ta yi habasha ƙasar ethiopia ko yankin ethiopia da eritrea Na'am.
tun da wannan yankin a wannan lokaci babu ethiopia kin babu eritrea malamai suna cewa tsakakkani ne a tsakankanin waɗannan abu ƙasashen to ala ayyati hal lokacin da sun kai hijira ta ɗai an gane ko da hijira ta biyu tun da hijira biyu suka yi mutanen makka sun yi ƙoƙarin a siyasance su hana addinin musulunci ya ci gaba tunda da sun kaga sahabbai sun yi hijira sun tafi ina sun tafi kasar habasha a wannan lokaci kenan musulunci ya fara samun fadada a wajen makka et ça c'est très dangereux parce que shi maki kullu sun shike ko ina shi na rike da kai babu inda ka motsawa Na'am.
to in yaji akwai inda kake dan sauran motsi to akwai matsala kan maciji na ba a yarda da shi ba sai an cire kai na'am a sai suka tura a wajen najashi suka tura kyaututtuka duk mai so shi kuma cikin littafin tarihi suka ce a maido waɗannan mutane suka je kuma suka ba da kyaututtuka masu tsada a kai ma najashi aka ce in kuka zo ku ce kashe saurari waɗannan mutane a dunkulike su a maido mu da su kaji cuta ko ka san mugu kullum bai so a tattauna
na'am yake nan da aka zo aka kama da jashi kyaututtuka da jashi da yake sarki ne Allah ya mishi rabo don ya mutu musulmi Na'am.
ina fata an fahimce ni ka san cikin masu mulki akwai masu hankali Na'am.
shi mai hankali bai taba yarda ba ka zo mai da bayani bai saurare wani ba Na'am.
bai taba yarda ba bai yi bincike ba shi yasa alkali zaka ji ya ce to ya saurara amma ya dage shari'a sai nan da wata daya saboda yana bukatar ya zamna ya yi bincike ya yi shawara da masana yan uwan shi kafin ya zartar da hukunci Najashi bai yarda ba an ka kawo kyaututtuka kafiya ce mas'ala ce mai faɗi ita kaɗai in mutum ya ɗauki ta zai yi bincike da durus da zai iya fitarwa a cikin ta na ƙarƙashin yadda za a yi don cimma buri a cikin addini da yadda masu mulki na gaskiya za su iya kawo tasu gudunmawa cikin gudun addini Na'am.
irin yadda musulunci yake addinin adalci irin yadda ma kiristanci na gaskiya ashe ya yarda da addinin musulunci na'am shikenan najashi ya ce a shi bai karba a kire waɗannan mutane aka zo aka kire su aka zo aka fara tattaunawa sai ga ƙarya ta bayyana to karshe sai suka so su sa sharri suka ce to mi suke cewa ga Isa dan Maryam sun kace Isa dan Maryam eh, bawan Allah ne kuma annabin Allah ne na'am Jafar bin Abi Talib kissa ce mai tsawo Najashi yace a a to shi bai karba kyauta dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace musu hijira ce fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad Allahu akbar akwai sarki wanda ba a zalunta kowa wajen shi Allahu akbar karshe kyaututtukan da an ka ba na kusa da shi najashi bai karba ba sai da sun kai abin da ake kira huci ko dogon lumfashi ko minshari ko saraga najashi ya ce wa inna khartum ko da kun yi gir- abin nan gumza babu ruwa na kuma ku tahi ku yi aikin da ya ce ma musulmi ku te zuwa inda za ku Allahu akbar wannan an yi amfani ta fuskar siyasa don saboda mi don saboda a cilastar da su sai sun dawo akan addinin da ba na gaskiya ba ko su bar ra'ayinsu Na'am.
kenan ba wani abu da wanda yawa an kasa ba Mm, gaskiya gaskiya.
ko ta fuskar fir'auna lokacin da da'awa ta annabi musa ta zo fir'auna ya amfani da matsayin shi ma na siyasa a siyasance duk da ke shi ba dan siyasa bane Na'am.
mustabiddun na tunda yace shi Allah ne Na'am.
amma ya yi amfani a siyasanci don jan hankalin mutanensa yace inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi fama za ta'murun Mm, kaga ce musu inna hadha la sahirun alim gaskiya ha na'am yace ai wannan mai sihiri na yuridu an yukhrijakum min ardikum yana son ya fitar da ku daga cikin kasar ku bi sihri da su ma mutanen fir'auna sun faɗi wannan Haka.
ina fata an fice ni fir'auna ya faɗa ku mutane shi sun faɗa shi ya fara faɗa mutane shi sun ka karba su suka fara faɗa ya sun ka bashi ide ya karba duk dai ba mas- matsala bane ga wanda abin ga nan wani zai ji an ce fir'auna ya faɗa wani wuri ji an ce eh, mutane shi na suka faɗa babu matsala na'am can wani wuri ya ce yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya fitar da gudun kusa ku can cikin suratu shara ka ce bi sihrihi da sihirinsa babu matsala dama ana son a nuna a siyasance annabi Musa dan Borina ya zo ya kawo tashin hankali ya zo ya kawo fitina shine ke tada zamani a cikin kasa kai ga wanda ya ce shi Allah ne bai kawo fitina a cikin kasa ba sai wanda ya ce Allah guda ne ayi tauhidi subhanallah subhanallah subhanallah to kaga fir'auna yayi mi yayi amfani da matsayin shi na siyasa don ya cilastar da mutane shi su yadda da abin da ya yadda da shi shi yasa ce ma urikum illa ma ara ba abin da nake nuna muku sai abin da gani ba ana kenan ku yadda da duk abin da ya yadda da shi mun fahimci wannan ko Na'am.
to wannan siyasiyin kenan Na'am.
bari mu bar shi saboda ka san lokacin namu na'am eh, takaitacce na kwarai da gaske na'am abu na gaba sai mu ta yi zuwa ga wasa'ilu duhut an gane ko iqtisadiyyan to ta tattalin arziki tattalin arziki to tattalin arziki yana daga cikin abubuwan da ake bi don saboda ciristar da al'ummomi sai da waɗansu abubuwa lokacin da jonathan yana shugaban ƙasar najeriya ka fahimta na'am sai ingila ta ce ƙasashen da ta yi ma reno mulkin mallaka su yadda su sama doka ta namiji ya auri namiji mace ta auri mace
to
kafa ne na'am in ba haka ba ba za su sake taimaka musu ba kaji kenan iqtisadiyyar ta fito ta fito mai taimaka maka mai baka finance ma mai infaki a kanka wata rana zai iya zo maka da abin da addini bai dace da shi ba al'ada ka bata dace da shi ba jama'a ka bu su yarda da shi ba Ghana suna jin wannan sun kace to ba mai mai doka ba bari ai mai doka sun kai kwance kasa sun ka jefa doka majority ta ce duk wanda ya wannan ga shekarun da zai yi gidan kasu to jonathan ya ce a shi bai yarda da wata tsaya ba gashi ba musulmi bane Ba fa musulmi akan ne ba.
akan eh, addinin kiristanci zamu ci ko kuma dai almuhimu dai ba musulmi bane Na'am.
ka a ce mun yi masa ƙarya na'am amma dai a zamanin shi aka sa doka duk wanda ya aramin namiji da mace ko mace ta aure mace shekara goma sha biyar gidan kaso in ban manta ba to saboda mi aka so a yi wannan duct saboda wato ta fuskar tattalin arziki wanda yau shi na daga cikin babban hanyoyin da ake bi na tilastar da duk wata gwamnati duk wata gwamnati sai tare da abin da ake so musamman kasashen da buga musu kuɗi ake yi musamman kasashen da kuɗaɗensu na ajiya suna a wani wuri in ka kiya a yi jele abin da suke cewa jelen kont da ka taba su kuɗin ka na can sai a ce to gwamnati cancanta kwace su haka kawai
kuma babu illa zaka ina ba ka tun da ka riga ka aje dukiyar ka can kuma su ga matsawa dole sai ka aje dukiyar ka can ya za ka yi kaga ka shiga cikin matsala to kaga iktisadiyan shi yasa kake ganin turawa musamman da suka zo suna mulkin mallaka ba- akwai wahala su yarda ku buga makan ku kuɗin ku akwai yarda su yarda su ku aje makan ku dukiya a wajen ku domin hanyoyi na na sulbuce musu hanyoyi na na sulale musu hanyoyi na na kin yadda da manufofinsu amma shi kenan yanzu buga ma kuɗi za a yi an ka ce to ba a bugawa taimaka ta limi ba shi kenan ba ba sai an buga mana da ka taya kai kamfani ba ko sai an buga mana da ka taya kai abin duk taimaka ta limi ba a yi wasa'ilu duct kaga shi yasa kake ganin yanzu da al'ummomi suka falka suka yi yawa aka gane yadda ɓannan take babban abin da ake fafutuka a kan shi yana daga ciki yanzu shine zamanto mutane suna da yancin su buga makan su kuɗi domin mi domin in kuka buga makan ku kuɗi an ƙara taka muku burki ta fuskar tattalin arziki bai yiwa a san nimeron da duk kuɗin da za su hito su sun san tun ranar da sun ka fara buga muku kuɗi har bisa yau sun san guda nawa sun ka buga muku arzikin ku gaba ɗaya sun san ko nawa na nimaron shi da shifirkin shi da kowace ƙasa mai ashi da a da wane ne su sun sani ai ba a yarda mai ƙasa ta mai nimero kaza ba ta yi amfani da kaza yana daga cikin tsiyar da ta sa an kaso a ɗar mai bagabo a majalisar a kotun duniya da yan matsu yan matsu babu kuɗi sirikin shi an ki buga mai kawai yasa an ka hushe mai banku an ka ɗebo sirikin da ba tashi ba Oh.
ya fara biyan ma'aikata sun ka ce a akan ƙayar da wannan kuɗi fobi na su 'yan siyasa sun san haka ina fata ana fahimta ta don haka wannan tsiya doktina saboda a yi dokta iktisadiyan kuma ba yau aka fara ba an yi ma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam a makka an yi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam a madina makka an yi muqata'atu quraish muqata'a shine aka yanke alaka da manzo sallallahu alaihi wa sallam da duk musulmin da ya yi imani da shi da duk dan uwan shi wanda ya yarda da aqida shi ma'ana ya bi yan uwantaka ko da bai yi imani da shi ba da duk mutumin makka wanda ya ce ya yarda da shi ko da bai bi aqida ta bai tausaya mai to su shiga cikin sha'ib na bani hashim an kasa su cikin wuri an ka kubli an ka kulle su ba a sai san musu ba a saye gare su ba a ba su abinci ba a yarda wani ya ba su abinci ba ba a yarda wata gwamnati ta taimaka musu ba a siyasance ba a yarda ba a ji tausayin su
subhanallah ba a yarda a aura musu ba ba a yarda su auras ba sai da sun kaci al'ilhiz da ainun da lamun da ha babba da zayun kirgi busasshen kirgi suka azawa ga wuta suna ci ka ta ka diba cikin littattafan sira wannan don me an kai haka saboda su dawo ma addinin su akwai sarkin da ya kona mutane cikin alkur'ani don a dawo akan aqida shi qutila ashabul ukhdud annari dhatil waqud idhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid an gare ko a madina munafikai sun yi amfani da wannan tun da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo madina rikici ya tashi ya kawo musu bala'i yana gaba da yan uwan shi ya gudu ya baro garin su ya gudu ya baro yan uwan shi ya yi kaza ya yi kaza sannan gaba ɗaya ma sun kai musadaratul mumtalakat shi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai hijira duk kuɗin da aka bashi ajiya sai ya bar su ga hannun Aliyu ya ba mu ya maida mu mutane duke su Na'am.
amma duk mutanen shi da suka yi hijira kafin shi da waɗanda suka yi hijira bayan shi gaba ɗai aka kwace dukiyoyin su gaba ɗai to wannan musadaratul mumtalakat mine ne aka yi ta fuskar tattalin arziki ɗaya daga cikin sahabbai da suke ba da labarin shi suhaib ko ba ka ba an rumi duk da ke ana ce mai rumi malamai suna cewa asalinsa balarabe ne amma can cikin kasar ruma an ka haife shi lokacin da ya fito za shi makka tare shi suka yi suka ce da ka zo baka da kodala
kenan zaka fitar kenan yanzu ga dukiya garin mu na kai kasuwanci in garin ku zaka in can zaka bin Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallam to ka bar dukiya nan ka ko ka zabi kudin ka ko ka zabi addini yace ku rike dukiya to eh ta tahiya to sai kaga ya tsira da imani ya tsira da imanin shi Na'am.
to hakan ga duk wani mai taimakon addini yanzu suna nan biye da shi ana son a yi jelen kwantakin shi ko ko da an je ya taimaka ma waɗansu mutane ya gina masallaci a ce ya gina 'yan ta'adda da ya gina wata makaranta a ce ya taimaka ma 'yan ta'adda ana nan ana ta musadaratul mumtalakata ana ta mallakar dukiyarsu hanya ce ta dakta dan ka addini ya ci gaba tun da kasashen mu muna cikin talauci in ana taimaka mana muna samun da abincin da muka ci su waɗancan sun kwace abin da ya saura su ko saura sun raba abin da ya saura to yanzu wasu masu imani da kasashen musulmi sun ce bari waɗanda taimaka musu da masallaci da abincin da sun ci kenan ana son a ɓata biyayyar da ake yi musu shi yasa ake tuhuma duk wani mai kuɗi a tilastar da shi ko a kashe shi ko ya shiga gidan kusa ko a kore shi da kasar shi ko a kwace nationality kin shi takardar shi saboda a dakt ya daina taimakawa ai an san afirka talakawa ne ko ga cewa talakawa ake ya an kai kun ka ba proje proje organization organization naku damar su taimaka amma kuka hada mu da wasu su taimaka ko ba a ce naku na 'yan ta'adda na ba amma sai na musulmi suna 'yan ta'adda wanda ga zakwa shi raba mutan- mutane abinci wasa'ilu dagta kenan kau wannan iqtisadiyan kenan a madina kuma sun kace la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfaddu kar ku taimaka ma waɗanda a tare da manzo sallallahu alaihi wasallam sai sun waci duk wani mai aikin kwarai duk wani mai aiki na gari to abinda ake jira da zai kasawa sawa'an munafikai ne ko kafirai sawa'an masu raunin imani waɗanda ba su fahimci inda addini ya sama gaba ba kai yanzu a ce maka mai karantar da 'ya'yan al'umma alqur'ani ya kasa saboda bai da abincin da zai ɗaukar nauyin kai ne ya gudu yanzu ya ta neman kuɗi asarar musulunci ta da kuɗiyanku da ya kamata su yi karatu ko asarar shi ta kai da ɗanka kaka tunanin shi zan wani abu cikin addini shi karatu kuma kana watan malamin daga karanci ce shi ya rasa abin da zai ɗaukar nauyin kanshi sai ya gudu ya bar gari ina hankalinka tahi ina hankalinka tahi ina tunaninka tahi mutumin da za a ce a zai zo yi wa'azi da ya faɗa mutane hanyar da ta dace su bi su samu aljanna kuma kana fatan shi kasa shi rasa kuɗin ka san wani abin da shi ka fata mallami mai zuwa wa'azi gidan tele wa'azi shi rasa kuɗin taksi na zuwa wajen wa'azi sai shi zama na gida ka san akwai wani dan giya da akwai eh, nan ya mai to shi mallamai gaba shi takaici fa suna cewa giya haramta sai ya zo bakin isa shi na rike da kwalbar giya ce "Gi- isa don Allah ki koma giya in ga inda mallan zai arwala wai shi wai shi mallamai gaba shi takaici wai shi abin da shi ka fata kullum mai yi ma addini aiki ya kasa to in mai yi ma addini aiki ya kasa ya rasa da yadda zai ɗauka nauyin shi ya bar aikin addini wace riba za ka samu a ciki gaya mai ita ko guda ba ka gani Allah ya kyauta to wannan ikhtisadiyan kenan Isa na dan bada misalai ne saboda na ga maka lokacin namu tafiya nake yi sannan kuma sai mu zo zuwa ga askariyan askariyan shine abin da ya shafi makamai saboda dan adam janibi biyu gare shi mun faɗa shina da jiki shina da rai shi jiki akwai wasa'il na dhagt na'am الروح وال- وال- الجسم وال- والروح to shi jiki akwai hanyoyin da ake bi a samu iko a kansa Na'am.
shi kuma ruhi akwai hanyoyin da ake bi a samu ikonsa to daga cikin hanyoyin da ake bi a tankware jiki a hana shi motsawa shine makami shi yasa lokacin da mulkin mallaka suka cewa ya kare suka tafi sun sa tsammanin hankulan mu za su mallake su na'am ko da an ka jima sai suka gaba su mallaki hankulan ba an samu matsala sai suka dawo da wancan salo tsohon salon da suka zo da shi shi ne makami kullun kana ganin motocin yaƙi na wucewa an balbaza makamai cikin daji ko ina ana baka tsoro an zo da kulake an zo da kaza an zo da kaza kana jin ana halbe-halbe ko ina sai ka shiga cikin tsoro ka fatsama shi yasa sai zamanto kana jin ganin cewa addinin kama baka irike shi don abin da an ka zo kamata na ya ai shiru hanya ce ta dokt dokt mamayar kasashen duniya mamayar kasashen mutane babu gaira babu sabat ba wani dalili illa na ƙarya da an ka tallata a duniya wannan wasa'ilu dakt ne wato da take askariya an yi shi zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk yaƙe-yaƙen da aka yi balle ma inda zai fito a fili ita ce ghazwatul ahzab Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul ahzab yake cewa ya ayyuhallazina amanu dhkuru ni'matallahi alaikum id ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون ألا دكان شتي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إنك جاء الله تشي متعني سنجرجزة كاسن جرجزة تاكي جرجزة karama ce ba kaji Allah ce lokacin da kafirai sun kai tunani cewa da'awa ta zo Madina ta baro Makka kina ta fara samun ita matsala ta faru to sai suka ga cewa to abin da ya kamata an yi yakin Uhudu da Badar su- sun so Badar ba su ci nasara ba Uhudu ba su ci nasara ba su sun dai samu sun kashe wasu su amma har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai mutu ba saboda su sun jahilci addinin ba wai jikin manzon bane a addinin aqida ce sallallahu alaihi wa sallam aqida ce ya mutu har yanzu kuma gashi nan magoya ban shi suna karuwa Allah.
dan ka kashe mutum baka kashe aqida shi ba kai aikin banza shi yasa mu damu da karantar da ƴaƴan mu addini da aqida ingantatta mu karantar da su tarihi da sharrin makiya mu taimu bar su in dai kare na yawo kura na yawo wata rana an hannu gaskiya gaskiya shikenan sai suka haɗa kai ko waɗanne gaba ɗaya al-ahzab jam'i ne na hizb ƙungiyoyi ƙungiyoyi sun ka taru na kafirai an ka ce a zo a yi ma madina zama guda wanda sai da an ka ci listuna a yi rame wanda za a kewaye madina don kafirai su shigo yanzu matsala ta samu a waje sun zo sun tattare sun kewaye saboda a yi muku zama guda kamar yadda za ka ji wata ƙasa ko ina bas militar na can can can can can gabas da yamma kudu da arewa jirage ga su can cikin sama ka babu inda za ka motsawa babu su to irin gwagga ta taɓa faruwa
ba sabon abu ne ba sabon abu bane to shikenan yanzu da an kai wannan sai ga munafikai sun kusa warware alƙawari cikin Madina dama akwai mushrikan larawa na dama sun shiga dole na yahudawa dama su ba addini sun ka shiga ba galibin su tunda akwai wanda sun yi imani daga sai da su Abdullahi ibn Salam na'am sun ka haɗa kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura irgacin sabbai ko sabbai a turo mishi labari yace in an zo a ka mishi labari amma kai a faɗa yadda mutane za su fahimta na'am sun ka zo sun ga manzo Allah da wata alama adlun wa qara ma'ana sun walwali alƙawari amma ba ana nufin ba kaga yanzu ana ce ana cewa naqdul ahad kowa zai ji sai a fatsama sai an ka ce adlun wa qara shi yasa amfani da code secret abu ne wanda addini ya da shi Allahu a akbar ƙarshe dai Allah ya walakantar da su domin mi su munafiqai ma cewa sun kai ma Allah bai musu alƙawarin komai ba Allah ce wa idh yaqulu almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura sun kace Allah bai musu alƙawarin ba ludi na da musu imani ba amma mu'minai Allah ce walamma ra'a almu'minuna alahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima malaman usul fiqh sun kace cikin kowanne kana yi istinbatin illa da an ka ce almunafiquna to illa da tassa sun ka ce ma wa adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura linifaqihim su ko mu'minuna sun ka ce hadha ma wa adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu min ajli imanihim sun ka faɗi wannan magana shi yasa Allah ce wa radda Allahu alladhina kafaru bighayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza Allah ya maida su ashe Allah shi ke da ikon duk kahirran duniya in sun game mu da kai in mun yi imani na gaskiya mun tsaya ma Allah wallahi Allah zai mu da tsayi gaskiya shi yasa ba ya Allah ya maida su kaga da cikin Allah ayati ya maida su iska ir iz arsalna alaihim rihan Allah ce shi tura iska wa junudan lam tarawha da junud gu- runduna tana yawa runduna da ta mala'iku ko tana yawa runduna da ba ta mala'iku ba almuhimmu dai Allah ya tura musu Allahu akbar sai ga katta sun wace dai dai dai dai ashe ga Allah minti guda yayi yawa duk shi wace duk wani kahiri sai ai girgiza kasa duk inda baka manno kila shi su cikin kasa ga Allah ba komai bane shi yasa rashin yardar mu da Allah shi ya kawo irin waɗanga abubuwa gaskiya gaskiya mu tsaya ma gaskiya Allah shi tsaya muna haka to wannan askariyan nake maka zance wannan duk a gurguje da nake bada shi Na'am.
to yanzu mun wuce as- askariyan Na'am.
mu tai abin da ya shafi tarihiyan tarihiyan wasailu dokt kowa ya san mulkin mallaka da aka mamaye kasashen mu al-ihtilal don mini don a canza mu da alƙibla ne ka karanta tarihin mulkin mallaka ko karanta ga sunan an rubuta da larabci an rubuta da faransanci an rubuta da yare daban-daban menene dalilan da suka sa aka yi mana mulkin mallaka kuma aka ci gaba da danna mu yau da gobe duk lokacin da wani ya bullo kai sai a danna a maida shi cikin ruwa ko shugaba na ko dan kasuwa na ko malami na ko wani dan fafutuka na duk wanda ya bullo da masarar sai eh, sai a danna shi menene dalilin wannan ai wasailu duhut ne ake bi geografiyan bari mu ta geografiyan isa saboda lokaci bai da yawa ta fuskar geografiya wani sai ce to a ilimin geografiya ina wasailu duhut suke akwai wasailu duhut dan uwa Mhm.
sai a biyo da makamai ta wata ƙasa a zaka a haddasa ma bila'i a bai da makamai a ba 'yan ta'adda ko 'yan mutawaye su zo su kore ka da bisa mulki a yi maka barazana cewa za a sa a yi maka juyin mulki daga geografiyan makamman da ake biyuwa da su ko ko ai kalkulan yadda in an bugi wani da yawa sai sun kai ƙasa ka san yanzu misali in akwai shugaban mi za mu ce shugaban club ta karate na'am mai damu bakwai na'am sai an ka zo za a bugawa to kuma da shi na za a bugawa to da an sa kulli an ka kai metar ƙasa ƙoga kwata-kwata sauran mi za su yi suna tarwatewa suna ta raucewa ɗaiɗaiɗai ko to haka na an kai sai aka san ka da fira da makamai sai aka zo aka haɗa kai waɗannan ƙasashe aka yi face-face da ƙasar sai makamai sun ka fantsama sai ga mu cikin bila'i geografiyar ƙasar da duk adda iyaka da wata sai a ce to ya za a yi ku bari mu shigo da makamai mu taimu kashe wani mu tar da bala'i ko ko bari mu kashe wani makamai su fantsama sai mu ji daɗin watsa duk abin da muke so wa ya gama ka a geografiyance babu masu ilin duhut kawo wanda mun tabo tarihiyan mun tabo geografiyan ko baka ba sai ijtima'iyyan ijtima'iyyan akwai wasailu dhagt shine kokarin da ake yi ta fuska guda hudu ka san mun faɗi cewa alaka ɗan adam ko ta addini ko ta eh, jini kabila da fami na'am ko ta aƙidar da suka yi imani da ita ko ta fuskar yan teri to akwai wasa'ilu dagt dagt ka san ƙasa ta kowa ce to yanzu sai a maida ta ta waɗansu masu wani addini ce ko a ba wani addini paver sai ya zama to shi ke ci akan sauran addinai tare da cewa ma addinin nan ba komi da ba na ƙarya na ma waɗanda adda shi su mutum goma ba amma waɗanda adda addinan nan sun fi samun manya-manyan matsayi suke da tattalin arziki mai ƙarfi suke kula da manya-manyan wurare masu hatsari na tsaro da kuma na kiwon lafiya sai ya zama to kuga ku da yawa amma ga kunan kagwasa isai kamar da zo cikin hadisi subhanallah kaga ta fuskar addini kenan kaga aka sun kai musu don sai da sun karaba ta biyu an ka kiyar da kiristoci su yarda sai da suka ci gaba da yaki suka ci gaba da yaki bu su yarda ba bu su yarda ba sai da an karaba kasar biyu an ka raba an ka ba su rabin to yanzu mutanen da sun ka kashe wa junansu ya fi mutanen da sun ka yaki a lokacin da suka yaki tsakanin musulmi da da waɗanda ba musulmi ba saboda a nuna maka cewa kai din ne ba a so addinin ma da an ka koya ma na kiristancin ba kai aka so ba tun da gashi yanzu yakin da suka yi wa junansu wanda sun ka kashe mutane ya fi muni duk da an ka taimaka sudan ta fuska addini sai da an karba kasar nan biyu duk sai a ba wata kabila favor a cikin wata ƙasa a yi ta duk a yi ta duk har kabilan ta zamanto tana iya zalunta kowa dan nan sai kuma bala'i ya tashi ruwan da 'yan tutsu da 'yan hutsu Mm. na'am
ka fahimce ni No.
ta fuskar abin nan ta fuskar kuma wato kenan alaka ta eh, diniyan da eh, abin nan ta fuskar mun ka ce addini ko eh, abin nan jini mun kawo misalin shi eh, ko ta fuskar eh, Nigeria.
yan tere akwai territoire a ba wata jiha dama ko yan wata jiha dama suka sun ce su ke rike da komi cikin ƙasa saboda sun san bam na zai hoshewa in an ce a raba su da wannan matsayi ba su yarda ba shi ko abin na kowa na to wajen ja'in ja sai ka ji bamu ya tashi pam shi na daga cikin hanyoyin da ake bi su zo su nuna cewa ƙasa kaza yan jiha kaza na kawai suke mallakata ƙasa kaza yan kabila kaza na kawai suke samunta don a tadda bala'i sai ta ta- ta- ta fuskar tattalin arziki shine waɗanda dukke da faɗa a ji ta cikin tattalin arziki ana daktakin su a ce ko kamfunan ku mu liƙe kamfunan ku na can ko mu ɗauke kamfunan mu na nan ga ko ko mu ƙi taimaka muku ko mu sa a ɗaure ka duk mafi yawancin masu arzikin cikin ƙasa an san su suna suke juyawa a ce za mu karya ka ko ko gwamnati ta karya shi in ba haka ba a ɗauko tsohon takardu tun na zamanin kunce bai biya yan ba eh eh, da ya ja sai ce astaghfirullah dole hija da baya tun da ya san wallahi shi na kuma bara in bai aniya ba Na'am.
shagar ta kan banza in ji malam bahaushe kada fahimta ta Na'am.
to kaga waɗannan hanyoyi ne ta fuskar iktisad tattalin arziki to za a yi amfani da wannan shi ma a zo a abin ga ko ya zama to a'a an zaɓi waɗansu su kaɗai ne aka ba dama ta kaza monopol shi ko monopol kenan bila ina don in ka kaɗai an ka ce an ka ba kai ko bi- akwai biyan da za ka yi Mm.
to ta fuskar tattalin arziki kenan sai sun bi sun yi wasa'ilu dakt yadda duk za a yi ga ba su sukan da za a tattala muku na da ba ku ibiyan su shekara hamsin duk wanda ya to bayana zai yi tun daga bashi na sai a ce biya mu bashi mutu in ka ce baka bin mu eh ya za ka yi
Ba abin da ka iya.
to iqtisadiyan kenan a zabi waɗanda adda maslaha waɗanda adda kuɗi cikin ƙasa su yi ta kawo makamai a hana ma gwamnati ta ji daɗi ga gwamnatin da take son ta gina yan kasa an kiya an kawo ne an bashi makami an kawo ne an bashi makami kasar gata da ta kama da wuta sai a ce mutumin bai kokari shi ku ba a son a ce yayi kokarin na tun da ya bi wata hanya ya hana a ci dukiyar to shi ku bari a bi wata hanya a hana mishi aiki iqtisadiyan kenan to sai mu ta yi zuwa ga abin da ya shafi wato ta fuskar tattalin arziki sai ilamiyan ta fuskar kafafen yada labarai duk wanda ya san yayi wani abu yanzu ƙarya ma turawa suka yi su ce shugaban ƙasa na kaza ya aje miliyar kaza a cikin ƙasa wa zai bincike shi gane gaskiya ne kuma da gaskiya bane wa zai gane kwantikin ta ƙasa ce koko da sunan shi na aka yi ta ina fata na fahimta ta yanzu sai ka zo ka iska kadafi sai a ce maka ya biya kamfani ya aje waɗansu kuɗi a wata ƙasa su ko kuɗin wani kamfani na na motoci ko na abinci aka aje kuɗin abincin da za a kawo shekara kaza amma sai a ce a'a sunan kadafi na abisa kaga suna sun sun mai da cewa kamar shi mayaudari na bayan kuɗin ya bada su ne don a kawo abinci na shekara hudu ko da shekara biyar duk wannan takardar suna yin ta manson shi ta media ai suna da kansu suna da hudi sai su ce mutum yayi laifi in an kashe shi a dawo a ce ƙarya na an ce saddam na makaman nukiliya an kashe shi har an yi shekaru da shekaru har yanzu a ce musu ba su da kansu sun dawo sun ce ƙarya suka yi shi yasa dole kada ya zamanto hankalinmu ya zamanto kamar muna ta ne kamar tumaki wasa'ilu dakt sai su nuna maka cewa abinda suka so shine za a sani a duniya abinda ba sa so ba za a san shi ba kuma su za su sarrafa shi irin yadda suke so sai ta'alimiyya ta fuskar karantarwa kaga baka iya ɗaukar nauyin ilimin ka saboda suke buga maka kuɗi dole in ka kiya zanga zanga za ta yawa ta tashi can ta tashi can ta tashi can dole ka aishi karantarwa dole sai tsarin da suka so za a bi su za su baka tsarin da za a karantarwa saboda a cilastar da kai sai ka yi imani da aƙi da su dole sai an karantar da kilcirkinsu kuma da yarensu kuma irin yadda suka so saboda son aka yi al'ummar da za ta zo gaba wadda adda administration ta zamanto tasu ce tasa kilcirkinsu ce aƙidarsu ce su ce mukarrarkinsu ne in ba haka ba wa illa kasa abin da zai biyo baya shi yasa isa zan iya cewa a nan wasa'ilu dakt cikin kowane fage in ka ɗauka sai ka iske su hatta da tattalin abin da ya shafi tattalin kiwon lafiya manya-manyan dokotarkin sai ka iske waɗanda gaban abin da suka suna in kun kiya za a liƙe da likita ku halaka dole ku yarda kuma dole ku zo a yi muku magani don za a ba su manya-manyan na'urorin da sai su za a iya samun su wajen su in ka yarda da mutuwa kuma in ka zo can kullum kuɗin ku gaba ɗaya manyan ku can na za su komawa wasa'ilu dokta kenan a ƙarshe menene abinda nukta biyu sun kai saura an fara nuna min lokaci ya matso ku hakuri akwai al'asbab ko dalilan da yasa ake yin wannan abubuwa ne guda biyu wato manya kenan na farko ana yin wannan dakt don saboda wato mu zamanto an samu iko a kanmu mu zamanto ba mu da cikakken hankalin mu na daukan mataki abu na biyu ya zamanto kullum bayani za mu yi addinin mu ya bi nasu tunanin mu ya bi nasu gwamnatin mu ta bi tasu arzikinmu ya koma can sai an ga dama abinda an ka dama a muna sai alhadaf mi yasa suke yin wannan tunda al'asbab to hadafkin shi na fi kuma haimana shi ne zamanto sun mallaki komai sannan kuma attaba'iyya an canza hankalinmu da tunaninmu da addininmu da al'adanmu da mulkinmu da siyasanmu da tattalin arzikinmu alƙiblar shi ta koma can ba mu da komi mun zai 'yan rabbana ka wadata mu haka 'yan bbc sun kaci to kaji wasa'ilu dakt in ka kama bincike cikin kowane fage za ka gane su ta fuskar yare ilimi wane ne wane ne wannan na dan bada misalai ne saboda ni kasan na fi son in yi karatu wanda za a bada yan ya da ya fitila masu ilimi da ɗalibai masu bincike sun san abin da aka faɗa sati mai zuwa insha Allah ta'ala za mu yi maudu'i mai kama da shi duk da yake suna kama da juna amma akwai da sun ka bambanta za mu yi akan wasa'ilu ta'thir bi iznillahi ta'ala in akwai rai kuma Allah ya nuhi mun mutu jama'a ba Allah ya himu wanda mun kabata ba dai dan mun san wa'azi ka san tashi hankali na ba za a yi cewa ba mutane ba ba za a yi maka fata alkhairi sai an ce ka mutu sai a ce kaza kaza kaza to in mun mutu jama'a don Allah ya himu mu duk wanda akwai wani abu tsakan karin mu da shi tana ma wani ba mu ma san shi ba amma yana jin haushin mu mun yahe babu komi Allah ya sa mu cika da imani ina fata an fahimce ni to isa ne ya kamata mu dakanta sai sati mai zuwa abinda muka faɗa zaman tuli dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik
alhamdulillah wa mun ji wasail ad-dughut Allah dai amfana da mu abinda malai karanta da mu kuma Allah ya sa na aiki mu doka mu aiki da shi na watsarwa mu doka mu watsar da shi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك آمين.
حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم آت نفوسنا تقواها آمين.
زكها أنت خير من زكاها آمين.
أنت وليها ومولاها آمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
ودمر أعداءك أعداء الدين آمين وانصر عبادك الموحدين آمين.
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آمين.
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا آمين.
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد آمين كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد آمين.
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين